بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيء ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في أرض صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء إن شاء الله تفسير سورة آل عمران أبا من كرمت بالآية تسعين دا أكو دكما تسعين دا أكو كل طعام كان حل لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون bada cewa ainihin allah ta ya tabbatar da magana ne cewa duk abinci wanda yake halas ma'ana halas ne ga isra'il ga bani isra'il wato duk abin da yake dama halas halas ne gare su sai abin da isra'ilu ya haramta ma kansa shi kafin a saukar da attaura wannan tabbatar da magana ne ba rayawan yahudu ba tabbatar da magana ne domin su suna sun musanta ma wannan manzon ne kan cewa yana halarta nama raku yana kuma cin nama raku alhali suna rayawan cewa haramun ne nama raku ne haramun ne suna cewa isra'iliya ba su ci ba su ce rakumi saboda me ba su ce suka ce saboda an haramta a yana aka an haramta suka ce a cikin attaba suka sai aka ce sai suka ce to kana rayawan kana bin littattafan da aka saukar kana bin addinin annabi ibrahim to alhali kuma gashi kana cin ramar kuma namar rakumi haramun ne tun lokacin annabi nuhu sai aka ce masa al'amarin ba aka bane tun lokaci annabi nuhu da lokaci annabi ibrahim da ana ce namara mai halas kuma su ma bani isra'ila bai haramta musu ba sai dai shi isra'ila alaihi salam a karan kansa ya haramta ma kansa cin nama raƙumi saboda wani dalili dalili in ya ce kan yi rashin lafiya sai ya daina ci kun ga ma'anan haramci a nan ba haramci na shari'a ba ne ba ma'ana shari'a ta haramta ba ma'ana baya ce to kuma sai ya zama lokacin da aka saukar da taura ba wani magana dangane da namara ne a ci ba a ce a ci ko kar a ci saboda haka sai ya zama sai ya gudana kamar al'ada a wajen su cewa ba su ci daga nan sai suka fara rayawan cewa haramun ne shi yasa to sai suka ci a cikin ataura sai aka ce to sai aka aka kawo aka tinkare shi wannan magana kul fatu بالتوراة فتلوها قل فاتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين to ka ce ku zo da attaura ku karanta ku karanta ta inda gaske in ku masu gaskiya ne akan cewa haramun ne a cikin attaura sai suka yi shiru kaga tabbata a cikin attaura babu ke kaga da da shi da ko da su suka sa Allah bashi a ce wannan ayan ba ba Allah ya saukar da ku kuka saka tunda sun akwai abubuwan da suka daddasa a cikin attaura lokacin amma abin mamaki ko yadda ma ba a ƙasa ba to sai suka shiru to shi ne aya ta gaba ta ce to wanda bai kira wa Allah ƙarya bayan wannan bayan ta tabbata cewa haram haram ne halas halas Allah ne ke haramta ya halasta bai kuma haramta raƙumi ba ba a taura ba ba a wani littafi ba to wanda ya zo kira wa Allah ƙarya bayan nan to su ne masu kira wa Allah ƙarya su ne azzalumai to sai ce kursa da Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al-mushrikin to ka ce to Allah yayi gaskiya wannan wannan nuna ga cewa tunda an ce ku zo da tawara ku karanta in ku masu gaskiya ne sai suka shu to wannan ya nuna abin da Allah ya faɗa dangane da cewa kullum da amkana hillalle bani isra'ila illa ma harama isra'ila ala nafsi menene kenan sadaka Allah wannan gaskiya kun ga kuma ko Allah ya gaskiya na cewa ainihin cewa ainihin ya tabbata kenan cewa ashe ku ne masu karya akan cewa wannan haramun to sai aka kira su zuwa bin annabi addinin annabi ibrahim fattabi'u millata ibrahim hanifa ku bi addinin ibrahim wanda shine batautar miƙaƙe shine addinin musulunci wanda wannan manzon muhammad sallallahu alaihi wa alihi yake akai da wanda suka imani da shi su ma akan wannan suke milla din ibrahim sannan kuma allah ta'ala ya barrantar da ibrahim daga abin da su yahudu suke jingina masa na gwame da shi tunda ce nuna cewa wai shi wai yana kan addininsu wai ibrahim ma yana kan addininsu to sai ce wa maka na minar mushriki kaga ta'ariri ne idan mutum shi mushriki ne sai aka ce sai ka ce da shi ai ni ba mushriki ba ne me kake nufi ke wasan akwai sa a ce a tariri a hukuncin shari'a ana ana ana ana hukunci da shi ko kamar misali mutum ana ana faɗa da wani sai ya ce to ai ni ba shege ba ne to za a yi cewa za a yi wannan ya yi masa tariri ma'ana ya ce masa shege saboda haka za a iya za a iya kai shi a hukunta shi a yi masa ƙazar yi ma mahaifiyarsa ƙazar ko ba ta ba idan ana faɗa ka ce to ai ni ba na sata da ke da wani to ai ni ba barawo ba to me kace ma ɗaya yawwa to dan da kun ce kun ce kuna bin addinin ibrahim sai aka ce ai ibrahim ba mushriki ba ne to ku menene kenan yawwa ma'ana ku mushrikai ne kuna ibrahim addinin ku yake to ai ibrahim ba mushriki ba ne to ma'ana ku to su menene kenan su mushrikai ta ina ne suka zama shirkai saboda ainihin su sun jingina wa Allah ɗa sun ƙirƙiro wani addini daban ba na musa ba suna bi wasu suka ce ibrahim ma shi ma yake shi yake shi ibrahim ba ƙirƙirarren addini yake yi ba addinin da Allah ya saukar yake yake bi to shi kuma wannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa wani annabi wani addini yake bi addinin da addinin Allah ya saukar to shine addinin Ibrahim wani addini yake yi wanda Allah ya saukar to kaga wannan addinin Muhammad addinin wane ne addinin Ibrahim shi yasa aka ce to ku zo ku bi addinin Ibrahim ma'ana ku zo ku bi wannan annabi tun da shi shine akan addinin Ibrahim ina jin mun karanta wannan a cikin tafsirin ayashi ya kawo wata magana da riwaya daga hubaba alwabiliya hubaba alwabiliya ya ce namiji ne sun ya ce na ji hussein bin ali alaihi yana cewa ma a alamu ahadan ala millati ibrahim illa nahanu wa shi'atun ban san wasu ban san wani yana kan addini ibrahim in ban da mu da magoya ba mu salih kuma yake cewa ma ahadun ala millati ibrahima ko jabir kuma ce ma alam ahadan ala millati ibrahim kaga ruwayoyi daban-daban duk daga imam hussein alaihi salam yake cewa a wani ruwayan ubaba ya ce ma alam ahadan ala millati ibrahim illa na hannu washiyatu a ruwayan sali ya ce ma ahadun ala millati ibrahim illa na hannu washiyatu a ruwayan jabir ma alam ahadan ala millati ibrahim wannan ya daidai na ubaba illa na hannu washiyatu kun san imam cikin abin da ya kakafa ma wanda suka zo kashe shi a karbala hujja da aini adamin karanta baya inna allaha safa adama wa nuha ala ibrahim ala imran ala alamin ya fi da kamus to cewa ainihin zuriyatan ba'dha min ba'd muni ala ibrahim din wa kaga an muni ala ibrahim din kuma daga cikin wajojin da ya kawo musu faɗin cewa ba wani wanda yake kan milla ɗin ibrahim in ban da ni da magoya illa mu da magoya ba mu mu ne muke kan addinin ibrahim inna awwala baitin muda'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan إن أول بيت مداء للناس الذي ببركة مباركا وهدى للعالم farkon ɗaki da aka aje ga mutane ma'ana aka aje masu a matsayin wurin bauta mabauta masallaci farkon ɗaki da aka aje domin a bauta wa allah lallabi bi bakkata shine wannan da yake bakka bakka makka ke zagaye makka tana da sunannaki daban-daban daga cikin sunannakinta akwai bakka wannan da ke makka ne mana yanzu ta fi shahara da makka ko ina na hamma ainihin a ingilishi ma wai da ya ce meka meka meka a ingilishi ya zama ya zama ya zama lura ma'anansa wurin da mutane ke tattawa sai su ci wani wurin meka ne saboda jama'a suna zuwa daga kowane nahiya ke da a ingilishi yaro in ka baka rubuta shi na da ingilishi ka rubuta mecca za ka ji an ce wuraren da ake tattaruwa ba a matsayin sunan birni ba ba a sunan alami ba a matsayin kalma ya zama ya riga ya zama rubuta ɗinsu ma'ana matattara wannan sun aro ne saboda jama'a na tattaruwa su je makka saboda haka sai ya zama maka a lugansu ya koma ya zama inda mutane ke tattaruwa to wannan da ke bakka bakka makka ke shine wannan ɗakin da ake ce maka'aba ana ce masa haka nan ne saboda saboda sifansa akwai wasu na cewa saboda abin nan kamar cuboid ne tunda ka'ab din nan larabci ne da ake cewa cuboid da larabci da da ingilishi arsirin shi larabci ne daga ka'ab ne to amma asalin ka'ab luga ne na tsororuwa ka'ab ma'ana abin da ke can tsororuwa ko tsororuwan abu can karshen abu shine ka'ab din shi da yake ka'ab yana da luga da ya daban-daban a larabci daga ci akwai ka'ab akwai zirwa zirwa shi ma tsororuwan abu akwai sanam wanda ake ce matozo haka ne shi ma yana nufin sama ne akan ce abin da ke can sama amma ana ce tozo da ke duk da ke tozo a saman bayan sani yake to ana ce ma haka haka nan kadugogi daban-daban na abin da ke yake can da yake kusan yahuda da san kurin su ne a sama wani baka yahuda su ne shi ka'ab bin ashraf ashraf kuma can sama wato ƙololuwa ɗan tsororuwa can shi can a sama yake to haka ma wannan da ya kirkiro ɗaki ya ce masa kulais shi ma daga kalman kuls shi ma yana nufin can saman haka nan ga sunan da ya to shi kenan asalin wato abin da ya sha karfin kowane abu shine ka'ab duk an aka ce ka'ab din abu can saman shi kenan abin da ya fi zama sama a kansa shine ka'ab dinsa to sai aka kira wannan ɗaki ka'aba na mai cubic shape da yake da shi wannan usura hudu da wannan sifa na kamar na dunkulen sukari ba shi ne asalin ce mashi ka'ab ba akwai da akwai itimalin haka nan tun da ainihin cube din ainihin shi ma larabci asalin shi cube da ake cewa da ingilishi to ana ce cubic centimeter nawa ne ko cubic ya zai wuce centimeter sai dai cubic meters a ce girmansa nawa ne to shi wannan ɗakin na ƙaba shi ne farkon ɗakin da aka aje domin ibada shi kuma wannan ɗakin allah ya sabata shi da cewa mubarakan mai albarka nan a ce akwai waya daga cewa daga a cikin malayar hadu faƙi a cikin kafi ma da kafi da faƙi da tafsirin ayashi duk daga imam bakir alaihi wasallam ana amma a cikin kafi daga imam bakir da ɗansa imam sadiq duk da ya ce yayin da allah ta'ala ya so halittan ƙasa ya umarci iska sai ta daki doron ruwa sai ya zama kumfa sannan mauji a wadda ya zama mauji shine me ake ce mauji da hausa irin dorannin da ruwa kan yi dinnan ya doron rufi igiyar ruwa na ɗauka igiyar ruwa to ito igiya ban sani ko igiyar ne ba don suka ce igiyar ruwa ya tafi da mutum na ɗauka igiyar a cikin ruwa ne ke to shi kenan bari mu ce mishi dorannin ruwa irin doron da yake ba za ka gan shi a ruwa kamar su teku ba kamar kanan ƙarana nan ƙorama ko kogi ba sai a teku a teku da za ka ga ruwa adatan saboda iska na bugawa sai ya riƙa wa'yansu kuya-kuya su ne shi ne mawuji kowannensu to sai kuma mawuji ɗin nan sai ya tattara zabat zabat shi ne kumfa ya tattara kumfa to sai ya tattara kumfan kuma a mahalli guda sai ya zama nan ne mahallin da aka yi wannan ɗaki sannan sai ya meshe shi tsauni na kumfa sannan sai ya fara shimfida ƙasa daga nan kamar yadda zuwa wani ruwa ya nuna cewa wannan allah ta'ala ya ranar 25 ga watan zirkada ne shi yasa ake ce wannan rana yau da dahawul ar ranar shimfiɗan ƙasa to farkon halitta allah ta'ala ruwa ya ruwa ne kawai ba ƙasa sannan da ya so yin ƙasa a doron ruwa ko yanzu yanzu yanzu muke a ƙasa ɗin ruwa ya fi yawa a duniya ruwa ya fi ƙasa yawa mu gaba ɗaya kamar akan tsibiri muke mutum ya bi ta zai duba ta soyin duniya zai ga ƙasa tsibiri ne kawai a ruwa ruwan ya fi yawa to yayin da ya so yin ƙasa sai ya suturo iska iskan nan sai ta yi dorani dorani nan suka haɗu sai ya haɗa kumfa kumfan nan sai ya zama tsaurin kumfa daga nan kuma sai ya fara zubo ƙasa a ciki sai ya fara baje shi to daidai inda ya fara tarawa ya fara zuba ƙasar nan ne maka to daidai nan kuma daidai wajen ɗakin ɗakin ka'aba ɗin shine aka fara tara a wani ma ce shi ɗakin ma haka nan Allah ya gina shi wurgo shi ya faɗo a kan ruwa ɗin sai kuma ya tattara kumfan a jikinsa sannan ya bazu saboda haka maka tana tsakiyar ƙasa ne daga nan ne tushen ƙasa ba maka ba ka'aba ka'aba ɗin wannan ɗakin nan kamar na cikin kafi da ruwaya da hanyoyi daban-daban da ya tuko zuwa abul hassan al'awar abul hassan al'awar itimarin ba yana nufin amirul mu'minin ne wani kuma kima ana ce mashi abul hassan amma da masu cikin a'imma masu zakabin abul hassan suna da yawa akwai imam bakir ma ana ce mishi abul hasan ko imam kazim abul hasan imam rida abul hasan to yi tunanin kila wannan yana nufin imam kazim shine abul hasan da ake yi to shine ya ce ainihin fi hamsatu wa ishirin min dirkada wa ba al-bait wa huwa awwalu rahmatun wada'at ala wajhi al-ard ko wada'at al-bait وهو أول رحمة وضعت على وجه الأرض فاجعله الله مثابة للناس وأما wato ainihin a ranar 25 ga watan zirkada aka fara aje wannan ɗaki shine farkon rahama da aka ɗora a doron ƙasa doron ƙasa yana nufin hada ruwa da ƙasa domin ard ba wai mu da hausa muna ce ma ard ƙasa daga nan ne ba haushe ke cewa lardi lardi daga samawati wa lard karar karatun warshi samawati wa lard sai ce lardi to kuma da kai ce da ma ka ki girma to zuwa aka ita duniyan nan gaba daya banda sama ƙasa ga ana ce mata ƙasa to a wata wata ibara kuma akwai wani bangare na ƙasar da ake iya bambanta da ake ce mishi ƙasa tsakanin ruwa ke ƙasa da ruwa kamar tudu da kwari ke kamar akwai tsibiri na ƙasa akan ruwa wanda muke ɗora a kai wani lokaci da ƙasar da ruwan duk gaba ɗaya muna cewa ƙasa in ka ce sama da ƙasa kaga ƙasar nan ya hada da mene da ruwan da ƙasar da an ce masa ƙasa ardu kenan wani lokaci kuma az kenan da ingilishi bahaushe ƙasa yake cewa saboda kalmar ƙasa ana amfani da ita daban-daban kun gama ainihin ma daura ma sai a ce mata ƙasa ƙasar kaza kamar a ce ƙasa gori ƙasa kaza ƙasa kaza kaza to shi kenan da in yanki na ƙasan sai ya ce masa ƙasa sai dai in ya in ya an faɗi ƙasar ka gane wanne ake nufi in a ƙasa a ma'ana anan yana nufin dukkanin wannan doron ƙasa gaba ɗaya wanda ya haɗa haɗa ruwa to kuma da wannan farkon rahama da aka saukar a doron ƙasa ke shi ne sanya wannan aiki da aka sako da wannan aikin akan ruwa ya zama kuma mafabatan linnas matattaran mutane inda mutane za su kokomo zuwa gare shi wa amnan kuma ya sa shi amintacce ya ce kuma faman sama zarikar yau ka taɓa lafa da siyam 60 na shahara wanda ya azumci wannan yini 25 ga watan zirkada ke allah zai rubuta masa ladan azumin wata 60 hadisin na da tsawo mutum yana da bukata yana iya karantawa a cikin kafi juz'i na hudu shafi 149 hadisi na biyu wannan wanda ya shafi maganin shimfiɗa ƙasa ko baka ɗauka to kuma mun ci ainihin akwai ruwaya daga mun karanta a cikin ci akwai ruwaya daga da cikin kaban da kafi da faƙi da ayashi na batun cewa ga yadda aka fara shimfiɗa ƙasa ɗin a cikin faƙi ya ƙara da cewa fa'awwal buƙatun hulƙar min al'ardi alka'abatu sun mabuddatul ardu min ha farkon wuri da aka halitta a doron ƙasa ƙaba daga nan sai aka miƙe ƙasa daga bayan da aka farkon abin da aka tsora a kan doron ruwa ɗin shine ƙaba ɗin daga nan kuma sai aka fara jan ƙasa ana fadara ta har ta zama har ya zo nan inda muke muke da kafafunmu har wala a cikin sadai a cikin faƙi din inna allaha ihtara min kulli shay'in shay min kulli shay'in inna allaha ihtara min kulli shay'in shay'a kowanne cikin kowane abu Allah yana zaban wani abu kamar yadda a cikin hisal in ka duba zaka ga wanda ce Allah Allah ya zabi a kowane abu ya zabi hudu kamar kaza ya zaɓi hudu kaza ya zaɓi hudu kaza ya zaɓi kuma ko a wani abu sai a ce Allah ya zaɓi ɗaya a cikin hisa za ka ga wani akwai abu abu hudu akwai abu uku akwai abu biyu akwai abu ɗaya cikin kowane abu nau'in gungun abubuwa sai a ce an zaɓi wannan wuri to ihtara min al-ardi mawdi'il ka'aba a doron ƙasa Allah ya zaɓi daidai inda ka'aba yake wato a cikin wurare duk wanne wanne ne ya keɓanta da zaɓi a matsayin an fifita shi a cikin a duk ƙasa a ƙasa da ta shimfiɗu mutane a wurare daban-daban daban-daban daban to amma wanne ne aka fifita a duk kowane daidai inda ƙaba take a cikin ilal shari'a kuma daga imam sadiq alaihi salam ya ce inna ma sumiyat makkata bakkata li'anna nasa yubakuna fiha ya'ni yazdahimu yubakuna ma'ana yazdahimu suna rige-rige suna tururuwa zuwa wurin an ce mata bakka saboda mutane suna ma'anan kalman bakka lugani na tururuwa tattaro a zazzon ya ta zahamu zahama shine kamar abin nan ya zdahi mu daga zahama muna yi amfani da shi da wani kuma ce mai kance zahama shine kamar kowa yana son ya shiga wuri ya zama da matsatsi ana an yi cincirin da wuri wannan yana ana turere ne sai domin zahama yana nufin wannan yana so wannan yana so ainihin kun mu zahama da juna shi ma yana son shiga ma za ka shiga kaga kuma mutum biyu za su shiga a lokaci guda ba in suka shiga wani za a yi muzahama to shine sai a yi kwaka nan sai a shiga turere ne to cincinciru da mutane shi ne kalmar an aka je yubakunan nas ma'anansa ya zahimu to daga nan sai aka ce mata bak a kun- a- a wata ruwayan kuma har Allah a cikin irin libuka in nasu haulaha wa fiha buka kuma ba- ba- yubakuna ma'ana suna s- turuwa ko cincirin yabkuna suna kuka da akwai bambanci tsakanin yabakuna da yabkuna yabkuna suna kuka sai wani auna sai aka ce kuma saboda mutane sukan je ba gefen ka'aba su yi kuka an kaga je ka'aba za ga mutane suna ta koke koke suna roƙon Allah ya Allah aji to sai ma ya fi mana wani da bukaci bukatu sai su koke to mutum da mutane sukan je suna ta roƙon Allah suna kuka ne karanta ruwayan addu'an mashru asalin mashru ba shi zan kawo muku ba yana nan ruwa a mahallinsa in ka duba wayan su littattafan addu'a za ka ga a tarihin mash- da addu'an mashru wanda amiru ne ya ji wani mutum yana kuka ya je da shalar duk jikinsa ya kamɓale hannuwa da ƙafafunsa sai ji shi yana kuka yana ya rabbi kaza kaza yana ta bambanci irin nasa sai ya ce ma hassan kiramin mai mai kukan nan to sai ya bashi wannan abu ya ce je je sai ko gashi ya tas ya tashi ba shalar to kaga wani muta- mahalli da mutane sukan je su yi- su yi- su yi kuka suna roƙo saboda haka sai aka ce mata bakka to daga kuka kenan wakila da annaha tabukku a naƙir jababira yani ta dukkuha to ka gari kuma kaga wani ƙaunin kuma ta- ta- eh, wannan tabukku ma'anansa ta dukku dakka hannun ya ke cewa ni ban san ko ba wuce ta nan ya samo daka ba ko ban sani ba ne ko daga dakka ne don akwai wani wani wani zaraba suna da wani suna suna dangwalawa mukan gashi kamar yaji sun kace wuce wai dukka wai ana dangwalawa ana dukka kashi da dukka dakka kenan to sai ce ko daga nan aka sami dakka ne ko kowa mene ne dakka yana nufin ya- ya ya niƙa ne niƙawa kenan daga nan aka sami daƙiƙi gari kenan daƙiƙi ba daƙiƙin ba hausa ba da ba wasu ya ce da ƙiƙi ne to ainihin mutum bai da kan gado ke amma da ƙiƙi da larabci gari ke saboda mene an an nika shi to la'anna hata duk jababira tana nika jaberai azzalumai ita sai aka ce shi ma'anan dakka ma'anan bakka dakka tabukku jababira ya ne ta dukko tana murƙushe azzalumai ne sai aka ce mata bakka to shi kenan kaga dai wannan kaga rugogin bakka daban-daban kaga daga cikin lugan bakka akwai zahama yobaku daga cikin lugan bakka akwai yabuku daga buka kuka kenan daga cikin lugan bakka akwai tabuku yabuku bakka ainihin yana nufin nikawa dandakewa murƙushewa murjewa tana nan tana murƙushe azalumai to wannan rugogi ne na bakka amma dai kaga dai sunan garin ne bakka ko wanda wanda duka dauka cikin ko itimalin kafin abuwa wani lokaci mukan ce babu wani ba tsakanin rawayoyi in ka ce ai an ce mata bakka ne saboda kuka o ko saboda tana mutane na cinciro oke a duk ai ana ba a cinciro nan ba a kuka to ba ta murƙushe a zalumai to duk dai bakka ce to har wala an samu ruwaya dai daga imam sadiq mawdu'ul mawdu'ul baiti bakka wal qarya makka to ga kuma wani ruwaya daidai inda ɗakin ka'aba yake shine bakka sauran garin kuma makka to kaga wannan wani ruwaya kuma kaga bakka ba duk makka ne bakka ba kenan a wannan ruwaya wannan ya nuna daidai muhallin da ka'aba yake shine ake ce ma bakka sauran wuri kuma makka kuma a wani ruwaya wata ruwaya kai ce daga imam bakir alaihi salam yace inna masu yumniyat makkata bakkata li annahu yabukku ar-rijal wan nisa wal mar'atu tusli bayna yadayka wa an yaminika wa an shimalika wa an yasarika wa ma'aka la ba'sa bi dhalika li annahu inna ma yuqarru fi sa'ir al-burdan to kaga kuma wani ruwaya ko kai kaji ba wannan kuma aka samu daga imam bakir imam bakir alaihi salam yace an ce ma makka bakka ne saboda maza da mata na cakuɗa ya bukkun rijal wan nisa mata maza da mata suna cakuɗewa saboda ainihin a nan za ka iya yin sallah eh, mace mace za ta yi sallah a gabanka ko a damanka ko a hagunka kuma tare da kai daidai daura da kai ka faɗan ka mace na sallah alhali a saurin wani ba zai halatta ba da ainihin za ka kabbara sallah da za ka ga mace tana sallah sai ka je daidai hagunta ka kabbara to ko raka'a nawa ka yi ba ka da sallah an fahimta ba ka da sallah in dama tana sallan ka zo ka same ta ka kabbara kusa da ita to ba ka da sallah in kuwa da kana cikin sallan ka ne ta zo ta kabbara to wannan kuwa ta ta yi maka ita ja ita ba ta da sallah ita ka fahimta ba ta da sallah sa saboda haka idan a wani wuri ba namiji da mace ko da ko matarka ce ko muharramarka ba za ku gwama ka faɗa a sallah ba ko kai sallah a bayanta ko kai sallah a hagunka ko damanka sai dai baya sau faifan maza a gaba sau faifan mata a baya haka ka'idan yake amma a makka ya gagara a raba saboda mutane suna suna zuwa daban-daban ga kuma makan gashi shayayyen wuri ne ƙaba ɗin ka ce shayayyen wuri ne galibin mutane ma suka je musamman mutane da ba su tsamsa ba ɗan fita ba wani in ya fito shi kenan ya bace ke saboda da ya fito ya shiga ta wannan kofar ba zai a gane ya fito ya shiga ta arewa ne ya fito ta kudu ba sa gane gabas da yamma kudu da arewa kuma ka san ka san sauran masallatai akwai gabas ko nan muna cewa gabas akwai bangaren alƙibla akwai bayan alƙibla akwai hagun alƙibla in kuka za ku ci shiga wani masallaci da kai da matan ka ce ba ta wannan kofa arewa sai ka ci to in ka fito sai ka zo kofa arewa ka jira ka jira amma in ka je in ƙaba ne baka san ina ne ko ta ina ana duban ƙaba ne saboda haka in mutum ya fita kawai sai ya nausa ya wani wuri saboda haka daidai wannan wurin idan aka ce za a yi nan area maza nan area wani mata wani shi ba zai ga matarsa ba ke an gama saboda haka dole haka ake kyara mutane ko an ko an so su caku da musamman lokacin haji na san lokacin wani sauran lokuta akan kokari a rarraba an za a yi sallah amma dai lokacin haji bayewa ba zai yi bane kawai mustahili ne har ayan amru bil ma'ruf ko da ma ya amru na bihi wa yanha mu la yanha mu amru to su abin ya kan gagare su ranar abin ya cakuɗe to sai ce ainihin kalmar wannan waya aka samu daga imam bakar ya ce ainihin la'annahu ya bukkur rijal wan nisa maza da mata na cakuɗa wal mar'atu tusalli bayna yadayka wa an yaminika wa an shimalika wa an yasarika wa ma'aka mace za ta yi sallah a gabanka ko a damanka ko a hagunka ko tarama da kai kuma ba wa laifi da wannan amma a wa'yan wurare an hana a wani wurare ba zai yi a wani wurare ba za a cakuɗi maza da mata a yi sallah amma a maka a daidai a daidai ba a maka ba a ka'aba hasatan ba a cikin garin maka ba a cikin garin maka aka je wani masallaci ko da kusa kusa yake da baitullahi haram ba zai a cakuɗa ba amma nan daidai wajen musamman wajen matsafi ɗin don a baya ma za a iya rarraba amma a daidai wajen matsafi ɗin nan yakan yi yakan wahala inda mutane ke dawa bi ne to sai ce kaga ya bukkun rijalu wan nisa ma'ana maza da mata na cakuɗa shine kalmar bugan bak har a cikin hisar daga imam sadiq alaihi salam ya ce sunayen makka biyar ne ummul qura makka bakka basasa ummul qura makka bakka basasa nawa kenan muka fada to to amma nan ya ce cikin akwai mai hisar hisar a cikin soft zai dan wahala hisar din biyar duk nan ni hudu ya kawo min ba ba biyar din ba makka bakka bassasa ok duba duba mai hisar juz'i ne ɗaya shafi 278 hadisi na 22 shi sa juzu'i na daya mutum zai gani ai shi'a da sauri ai shi'a akwai hisar littafin hisar kum- shafi 278 juz'i na daya ka ga wurin hadisi na 22 to da ya ce asma'u makata hamsatu Aha, umar qura makka bakka bassasa sai mene kuma to ai hudu ya kawo kenan to ban gane biyar din ba to za mu ci za mu gane biyar din wani wuri yawa amma ga ci amma maki a cikin hisal din ma bai kawo bai kawo na biyar din ba to shi kenan da wannan dai bakka ka kan shi mutum ya ce to me yasa kuka ce kun ku ce mana makka kuma ku ce mana bakka to ka je ma'anan bakka ne Ahun. Ahun. Ummul Ummul Rama Ummul Rahim wato tana mara wasu da nake ana ce mata tihama ana ce tana da sunan nake da maka da sunan nake da ballon to shi kenan wanda dai cikin hisa da ya kawo abubuwa biyar a cikin ruwayan kafi an kira bakka ah, ba- ah, an ce ya kira makka makka li'annaha tabukku a naƙil bagin idan bagau fiya to kaga kuma ma'anan tabukku ta- na- tana kare wuyan masu shigi in suke shigi a ciki a cikin ayashi daga imam- imam sadiq ya ce eh, an kira makka bakka la'annan nasa ya bakka ba a zuhun ba a da bil aidi babbakka kuma anan kaga buge-buge ke kaga ana ta wuce eh, hannun kai wannan dige wannan dige wannan buge-buge ke to lukan bakka din ba da yawan gaske daga imam baki ne ce bakka ma- ma- ainihin daidai inda ɗakin yake- yake ne sauran wurin kuma shine makka sauran harami kuma har wala wa ana ce ma ana ana ce ana cewa ah, bukka wato ana cewa bakka ko bukka kamar yadda ake cewa rahim rahim ana yi kiran shi da da da, da ramma ya daga kalmar rahama daga mai da ta ce a ƙaraba ruhuma kaga ana cewa rahama ana cewa ruhuma saboda haka ana cewa bakka ko bukka ke to to ma'anan basasa kuma idan mutane suke zalunci basatum ita kuma i- ana ce ma maka basasa mai fitarwa kenan Ida- idan mutane suke zalunci a cikinta basatu ma'ana akhrajatuhum wa ahlakatuhum ta fitar da su ta halaka su to ashe akwai a cikin ruwayan ummu rahim eh, ni ban kada ci gaba da karatun ba ne sai ina neman ciko din ban gama karanta hadisin ba ina cewa na ɗaya ashe akwai a gaba ummu rahim I- eh, kanu idza lazmu ha ruhim in suka lazumce sa za a za a ji tausayin su ummu rahim ke shi yayin wannan akwai shi baki mursala ashe ban gama karanta hadisin na ce ina ina ina na biyar din ashe karshen magana akwai na biyar din ummu rahim wato ainihin umar rahim yana nufin u- u- u- uwar- uwar tausayi wato saboda mutane suka lizimce wurin muhallin za a- za a ji tausayinsu har wala yau a cikin hisar daga imam sadiq eh, allah ta'ala ya s- yayin da ya saukar da adam alaihi salam a- daga aljanna a doron ƙasa to duk ƙasa ruwa ne wato ya zama kuma a sama akwai wani gida wanda allah ya ɗora a sama wanda kowane yini mala'iku dubu saba'in ke shiga ba su dawo sai allah ta'ala ya umarci Ib- ibrahim da ismail su gina ɗaki a kan al'amudan kawai da al'amudan inda aka sau- sa- fara sau daidai daura da shi wannan wannan ita ma abin da yake nufi kenan eh, yayin da aka saukar da adam an a doron ƙasa an saukar da shi a wannan mawdu- wannan mahallin ne sannan kuma daidai dai daura da wannan ƙaba ɗin akwai ɗaki a sama shi ne wanda yana yana ya kawo kisan baitul mamur kenan a wani ruwaya an nuna cewa daidai inda maka take to in aka hau sama ta ɗaya akwai wani ɗaki inda za a rugo shi zai faɗo kan maka shine Makka- shine ka'aban waɗanda suke sama ta ɗaya to a sama ta biyu kuma shi ma a daidai wurin akwai shi ma wani ɗaki da aka aje shine eh, ka'aban ma'abota sama ta biyu a sama ta uku haka a har zuwa ta saman bakwai to ta saman bakwai shi ake ce ma baitul ma'mur to inda za a bugo bait ko ne yana da suna za ka ji an ce wannan sunan sa kaza ne ko ne da a bugo shi ya faɗo zai faɗo za su zama daidai wa daida suke daidai daidai inda ka saitin shi a sama daidai wa daida shi ne saitin eh, ka'aban ma'abuta eh, sama ta ɗaya shi kuma daidai shi ta biyu ha- haka ba har zuwa saman ba to ma'abuta wa'yan wuraren su ma suna suna suna zuwa suna bauta kamar na baitul ma'amur aka ce mala'iku dubu saba'in kulle wani za su je su yi bauta a wannan aikin kuma ba su kowa ba har abada har abada in ka ta je baitul ma'mur sau ɗaya ake zuwa baitul ma'mur ke sau ɗaya rak mala'ika zai je baitul ma'mur a rayuwarsa in ya je sau ɗaya shi ke dubu saba'in kulle wani ba za su ba wanda zai sake koma to a cikin kafi na garwa ya cika yawa ne yana son tsallake mani na ta maganan barka ɗin ainihin ya ce كان موضوع الكعبة ربوة من الأرض بيضاء تضيء كضوء الشمس والقمر حتى قتل ابن ابن آدم أحدهما صاحبه فسودت yace da daidai inda ka'aba take wani rubuwa muna ce mishi jigawa da wasu tarin ƙasa ke tarin ƙasa ne fari kwalkwal yana haske kamar hasken rana da wata har yayi sai yayin da 'ya'yan adamu biyu ɗaya ya kashe ɗaya to daga nan sai wurin ya koma baki ɗaya na haske kamar rana ke falamma nazala adamu rafa allahu ta'ala da arda kullaha hatta ra'a yayin da adam ya sauka ba kaga lokacin ba a kashe ɗansa ba ma da ya sauka doron ƙasa sai allah ya ɗaga masa sai ya ɗaga mashi ya ga duk ƙasa saboda ya hau kan wannan doron ne sun makala hadi ya laka kulla ya ce wannan duk ƙasar naka ne ƙala ya rabe ma hadi ya ardul baida almunira ya ce ya rabe wannan ƙasar fara mai haske fa ya ce hiya harami fi ardi arja altu alaika an ya tsofa biha fi kulli yawmin sab'atu mi'ati tawaf ya ce wannan harami na ne a ƙasata na sanya gare ka kai dawafi kowace rana sau 700 dawafi 700 a cikin faƙi daga gare shi da imam sadiq kenan alaihi salam ya ce an wuji da fi hajarin inni anallahu zu bakkata sanatu a yau makhalaqtu samawati wal ard wa yau makhalaqtu shamsa wal qamar وأحببتها بسبعة أملاك حبا حب حبا مباركا لأهلها في, ماء في الماء واللبن يأتيها رزقها من ثلاثة سبل من أعلاها وأسفلها والثانية بعد wannan an samu wani dutse da rubutu itimarin wannan rubutun zai zama kila a cikin littattafan da aka saukar a baya kuma irin abin da muke ce hadisi kursi zancen allah abinda aka gani a rubuce shine ni ni ne allah mai barka na yi ta tonin da na halicci sammai da ƙasa kuma tonin da na halicci rana da wata kuma na kewaye ta da mala'iku bakwai masu wannan wuri mai albarka ne da an albarkatan mutanen wurin an masu albarkar ruwansu da nononsu arzikinsu zai zo musu ta fuska uku ta sama da ta ƙasa da ta gefe mubarakan ma'ana kafirul baraka ma kafirul khair wan nafi liman hajjahu wato wa atamarahu mubarakan wuri mai albarka ma'ana wuri mai albar mai yawan alkhairi ga da- ga amfani ga wanda ya hajjice shi shine ya ziyarce shi ke ko ya- ya umrace shi ya limance shi ke wata kafa inda hu da kuma wanda ya- ya- ya- ya- ya itikafi ya limanta duk duk kalman ya- ya- itikafa i- i- i- shine limanta lizimtan abu ita mara ma shi ma ka rayawa shi ma yana nufin lizimta ne hajji shi ma ka zalik yana nufin ziyarta ne wato ka je wuri ka ko da lokaci ka ta zuwa wurin ko kuma ka je ka daɗe a wurin shi ne shi duk lugan da umra da itikafi da hajji duk asalinsu kalmomin ɗaya ne shi ne dimanta lizimta wato ainihin wannan wuri mai yawan albarka ne ga wanda ya hajjace shi ko ya umrace shi ko ya ita kafinsa ko ya tsawafinsa ko ya nufe shi kuma wuri ne da ake nunnun kalada ake kankara zurbai ake kankara talauci kuma wuri ne mai yawan arziki wa hudan lil alamin wuri ne kuma yadda Allah aje shi shirya ga talikai li'annahu qiblatu wa mata wa mata'abbadin domin shi wannan mahalli shine alqiblan su shine wurin ibadar su to ka gani farkon ɗakin da aka aje domin a yi bauta a doron ƙasa shine wannan da yake bakka ƙaba ke kafin shi akwai wani ɗaki da aka aje don a yi ibada a bilhassar ma ba ma kawai da can akwai ɗakuna ne ba da gine-gine sai aka ce to wannan shine masallacin farko muka ce masallacin mutane za su ga na faɗa ka nan wani wani wurin da ake zuwa a ibada domin masallaci za mu ce mishi to masallacin farko to tambaya ka- ka- akwai yan su ɗakuna kuma na kwanan mutane kafin a yi masallaci amsa ba a bilhassil ma dai nan ne tushen ƙasa tushen ƙasa ne kaga kafin nan ba ma ƙasar sai allah ta'ala ya wurgo wani dandamali ya sai da ya tattara kumfa ya yi tsaurin kumfan ya sauko wani dan- dan- dan- dan- dandamali wanda yake a kan shi ne al'amuran aba yake daga nan sai ya shimfiɗa ƙasa daga nan to ka gani kaga nan ne asali ke asalin ƙasa to kaga idan ma da wani ɗaki da aka gina daga bayan shi kamar da wani hadisi na aka ce ainihin eh, abu ja'far yana nufin yana yana nufin al- um, allah allah al-mansur ne wani ban al-mansur yake nufi a cikin tafsirin aishi ya kawo wannan ruwaya ya ce abu ja'far yana nufin al-mansur sarkin musulmi Ah, wanda aka ake ce masa abu ja'far na banul abbas sai zo yana son mutanen da suke gefen kaba su saida mashi da gidajen don ya fada da kaba sai suka ki ya kwadaitar da su ya ce zan ba ku kuɗi mai yawa ba in kuka kowane shi wanda ya yarda ya sai da gidansa don a fada da ƙaba za a za a ba shi kuɗi mai yawa duk suka ce ka ai su ko nawa za a ba su sun fi kusan su ga su ga ƙaba to shi kenan sai ya rasa yadda zai yi sai ya ce sai sai ya- sai- sai- sai abin yi mai ya taba shi sarkin musulmi sai ya je wajen abu abdullahi alaihi salam ya mamu jafar da sabi da ya neman mafita ya ce na nemi wa'annan mutanen su su ba ni gidansu ko nawa zan ba su don in fada da masallaci sun ƙi ni abin ya ya ɓata min rai na ba- ne- na- na na yi takaicin hakan ne bakin ciki sai abu abdullahi alaihi salam ya ce da shi me me me bakin cikin ka kana ba- takaici mene ne eh, alhali kana Allah ya sa maka hujja a kansu sai ya ce to akan me zan sa musu hujja sai ya ce da littafin Allah ya ce a wani wuri a littafin Allah sai ya ce inna awwal baitin wuda alin nasu lalabi ba barkata ka karanta masa wani ka je ka tambaye su ka ce ku ne kuka zo kuka fara zama a nan sannan aka zo aka gina wannan ɗakin ko kun zo kun sami ɗakin ne to sai ya je shi sarki musulmi sai ya tara mutane ya ce ina a wala baitun wa da Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin ku wanda ya zo ya ga ma- eh, wannan ɗakin ya zo- ya ya zo ya kafa gida kafin a yi ɗakin ya zama shi a gidansa wane ne ya riga ƙaba ko kuma ya riga ƙaba ko ƙaba ta riga ku sai suka ce isna ma shi ma ahbar suka ce duk abin da kai za kake duk kai komai da kake so a ba su am- amsa da suka ba shi kenan sai suka sayar da gidajen aka fada da ƙaba kaga wato kenan maka gaba ɗaya garin- ga- ga- garin waye garin ƙaba ne me ya tara maka wanda ka kai shi a maka me ya kai shi wannan da kaban ta kai shi kuma cikin ikon Allah yadda ya ga dama ya abinsa sai ya zaɓi wani wuri tsandauri tsakanin duwar wasu busasshen wuri ba itatuwa sai ya aji ɗakin sa ne ni Allah ya sai san hikiman da ya dabe da sai ya kai wani wuri da suruwa da da itatuwa da sauransu kawai sai ya zaɓi wuri tsandauri ya kai ga zafi amma za ka ga ana tutuɗa inda ka sami tsoho ko ɗan shekara 90 da wani abu ne in bai taɓa zahaji ba ka ce baba me ya burin ya ce in je maka burin ke ba to ka gani to ka ga ashe eh, ma- ma- eh, ka'aba it- ita ta haifar da gari saboda ka wani bai isa ya zo ya ce mana shi shi shi shi dan maka bane ce kai mene ce mi maki ne sai a ce ai kowa ma maki ne me ya kawo ku in ba ka'aba ne ko ba haka bane saboda ka garin garin garin ka'aba da ya kama musu sarkin musulmi ya kafa hujja da wannan sai suka ce da abin da kake bukata ka yi ya gani fihi ayatun bayyinat maqama ibrahim fihi ayatun bayyinat maqama ibrahim maqam da ah, fihi ayatun bayyinat مقام إبراهيم مقام إيه، نون يهود. مقام إبراهيم a cikinsa akwai ayoyi cikin shi wannan bakka ɗin kenan ko kuma a cikin ko daura da harabi ɗin daga cikin jimlar ayoyin akwai makamu ibrahim ayatun bayyanat ayoyi daban-daban to daga cikin jimlar ba- ayoyin akwai makamu ibrahim kaga mukamin ibrahim kamar maimakon a ce eh, akwai shi a cikinsa akwai mukamin ibrahim sai aka ce akwai ayoyi kaga ayoyi suna da yawa sai aka ce mukamin ibrahim a matsayin ɗaya daga cikin ayoyi kaga akwai ayoyi da yawa ke sai aka ambaci guda mukamin ibrahim ya ce daga cikin ayoyin akwai rinjaye rinjayen wannan aiki ga duk wanda ya bijiro mashi da mummuna daga cikin jabirai kamar yadda ya faru da asabar fil kisar su sananne ne ah, wanda suka zo da runduna da nufin rusa ƙaba kisan asabar fil na wani sarki mai suna Ab- abraha ashirin wanda ya zo da nufin zai rusa ƙaba don yadda ake hajjatar ɗaki ɗin ana ta hajjatar ɗakin ya yi da mutane su ka ƙaba su zai ce to shi ya san yadda zai zai zai- da ya tambaya da me aka gina ƙaba ɗin aka ce da da da dutse- duwatsu ne aka tura aka raka sai ce to za za su yi na zinari to sai ya gini na zinari ya sa masa suna kwalais da wannan ka'aba ya fi can sama ba shi ma ce sab- can tsorowa kuma to shi kenan sai mutane ce sai suka ƙi zuwa hajji ɗin ga ya'yan nashi ƙaban yana ta ƙalƙali su kuma sai suna ta zuwa suna zuwa tsohon gini na duwatsu sai ce zai je rusa ya ɗaya runduna ya tafi sai allah ta'ala ya aiko masa da ɗairan ababil tarmihin bihi janifin min sijji ya muke su gaba daya to ka gani wannan wannan daga cikin ayoyi ne na wannan daki da sauran ayoyi kamar yadda za mu ga wa'yansu ba a su ba mu an karanta a cikin ruwayoyi to daga ciki akwai mukamin ibrahim shi mukamin ibrahim din nan da ya tayar da aya matsayin ibrahim ana makam matsayi inda yakan ibrahim yakan tsaya an ce ainihin dutse ne wanda ibrahim salam ya kasance ka a hawa ɗansa ismail yana salam yana bashi tubula yana jejjera duwatsu kuma kabe hadaya yana gini saboda haka itimalin yana ɗaukansa ne ya ɗora a nan in ya gama ya ɗora a nan kusa da kusa da bangon yana tsoron bangon kuma dutsen shi a kansa mutum ya gani zai ga aya ce saboda dutsen ba yana da matsanancin tsawo ba ne zai turanto ya aka ibrahim ya hawa hayar ya tsoro to da can sama shi da ita malin dutsen ya kan sama ne da shi ya dan soko da shi wallahu alam amma dai akwai abin da mutum zai gani har yanzu yana da shine yayin da ibrahim salam ya taka dutsen sai ya shaidar kafafunsa ya zama kamar ya taka ƙasa mai taushi kamar idan aka kwaba ƙasa ta ɗan ɗan tsauri ba ta bushe ba in mutum ya taka zai kaga kamar za su rotsa ce to sai kamar ibrahim suka rotsa cikin dutse ɗin to shaidan kafafunsa din na nan kuma wannan da abin ma'asumai ne idan suna tafiya a kan ƙasa wannan shahararren abu ne dangane da manzo Allah sallallahu alaihi wa in yana tafiya akan yashi ba a ganin shaidan kafansa sam amma in ya hau kan dutse sai ya shaida ya tafi akan rairayi sam ba zai sai a ga kawai ya wuce tana amma ba aka ga shaidan kafansa amma da ya kan dutse za ka ga inda ya tattaka ya lungu kama ya taka tafi to kuma shi irin wannan abu dangane da ma'asumai sanannen abu ne ta za ga ai wurare daban-daban an ga inda suka taka ya rotsa ya bai shaida to nan ya nabi ibrahim wannan yana nan daren har yanzu an saka shi a gilashi saboda mutane mai wasu ta tattaba yau da kullum ana tattaba ana tattaba mai yiwa ya suɗe a nemi shaidar a rasa haka yanzu dai ana iya ganin shi ta gila shi to yana cikin ayoyi da ita ke wannan mahalli to da ke annabi ibrahim ya amfani amfani da shi ne a matsayin tsanin da yake hawa ya gini ya tsoro tobula ya gini saboda haka yana yana jikinka katangan aba ne da ya gama sai ya aje shi a jikin aba ne gaban hajar aswad kafin aka yi hijir ismail ɗan garka tsakanin hajar aswad da da babur mutaza tsakanin kofar kaba da a nan ya aji shi to kuma a nan yake a lokacin annabi ibrahim to a jahiliyar larabawa sai suka ɗauko shi sai suka dawo da shi ne sai suka bashi lokacin fato makka manzo Allah sai ya koma da shi inda kakansa Ibrahim ya tsa lokacin da aka zo khalifa na biyu sai ya ce wa ya san inda yake a da wani ya gaya ya yi daidai inda yake sai wani ya ce ni ko na taɓa sa igiya na gwada daidai tsawon ina nan ko da iya ce kawo mu sai ya daidai sai ya ɗauko shi kowa da shi inda inda yake haye yanzu wannan ba wanda zai ce na zaki sahabbai riwaya ne a cikin littattafan ku akwai in kuma da hujjar da suke cewa wai bai lam yahtalif ilaihi ithnan sai mace shikenan mu dai mun san wanda ya zo da addini shine muhammadu rasulullah kuma aikinsa ne sunna kuma ba a canza sunnansa idan wani ya fi annabi a wajen ka to fadalik yukan annabi ya fi kowa kuma ko mutum kowa ya yi shi komai ya yi kuma kowa ya faɗa za mu wurgar mu ɗauki na annabi kowa ya yi shi annabi ya fi shi amma wani a wurin karuwa ne wani ya fi annabi uku ruwanka kuma a cikin kafi da cikin ayashi daga imam sadiq an tambaye shi me yau yan nan ayoyi ya ce makama ibrahim inda dutsen da ya tsaya a kai ya yi gurbin kafafunsa da kuma hajarar aswad da gidan ismail kaga wa'annan su matsin kaga nan an ce makama ibrahim kadai ga ma sai ce har daban da makama ibrahim akwai hajarar aswad shi ma ayo yana cikin ayoyi shi ma kisan hajarar aswad shi ma kisan shi yana da tsawo kan cewa dama shi ma yana haske kama hasken rana daga bayan ya koma baki sannan kuma shi ne kamar ma ya haska kama adamu da hawa suka gano mahaɗa suka kuma ana cewa shi ma yana cikin abin da adam ya zo da shi daga aljanna shi shi ko kuma aka sauko da shi tare da shi to ajarar aswad yana cikin ayoyi kuma kisan ajarar aswad yana da yawa da cewa ainihin wanda ya sumbance shi gobe kyama Allah zai zo shi da baki da ido ya magana zai ce wannan ma ya sumbance ni wannan ma ya sumbance ni wannan ma ya sumbance to manzur isma'il gidan isma'il akwai hijir isma'il na nan ana ce mashi hijir isma'il daidai nan ne kabarin isma'il ainihin kaba na dauke da abubuwa da yawan gaske ayoyi daban-daban daga ciki akwai rijiyar zamzam shi ma aya ce rijiya a cikin aka dutse don inda za a duba za a ga karshen zamzam karshen rijiyar zamzam za a ga dutse ne don maka akan dutse take gaba daya saboda haka wannan rijiyar ya kure a cikin dutse amma da duk duniyan nan za a ce ba za a shawo ruwa ba sai na zanzan zai wadace su har ɗiba ake ba a taɓa cewa zanzan ya yi ƙaranci duk ɗiban da ake masa kaga miliyoyin mutane da suke zuwa hajji su ta shan zamzam amma zanzan na nan to kaga shi ma'aya ce yana cikin ayoyi to ga masu masu cewa ainihin kuma ziyaran kabari bautan kabari ne to kabarin hajir yana karkashin hajarar aswad kabarin isma'il yana daidai inda hijirar isma'il yake nan matsafi din nan akwai kabarin annabi saba'in kewaye da kabari in ba ka son ziyarar kabari karka je maka duk kaburbura ne a wurin kabarin annabi saba'in ne a wurin masu cewa kuma in masallaci da kabari suka haɗu a bar hadisi a cire kadimi to su je su kwakula annabawan da ke wurin duk a ɗakin ya riga annabawan ko da ba isma'il inda ka tambaye su ina isma'il yake tas yana na hijirar isma'il to hijirar isma'il ne ya riga ko ko ƙaba to ku je ku kwakula wasu na bada fatawan cewa idan kabari da masallaci suka haɗu a bar kadimi a cire hadisi suna ta bada wannan fatawa ba mu sani ba ko wata mata za su kwakwala kabarin annabi ne ko za su roƙa masallacinsa ba mu san wani za su duk yanzu ya haɗe wanne za ku yi za ku ce da can masallacin annabi ne kabari ya zama ne shi kwakwala kabarin annabi ko ko za ku ce masallaci ne ya zo cin mishi ku ruɓe shi wanne ne za ku yi ba musamman ne za ku kuma in kun yi wannan ya za ku yi da ƙara za ku ƙantaro hajar al'aswad ne ku ciro hajar uwar isma'il ko za ku ɓangare hijir isma'il ne ku ciro gangan jikin isma'il ko ko za ku rota ƙara ne ku koma da shi wani wuri ya rage muku ne to daga cikin yace daga cikin ayoyi akwai hajar aswad da manzil ismail nan faidar kashani yana da ɗan bayani da ya yi na ƙashin kansa a bisa ta su fahimtar ya ce amma kawai muna yi kawai kasantuwan wannan makama ibrahim a matsayin aya abinda aka ambata ina wato aya ce yanzu inda za a ce wani dutse ne ismail ya kasance yana takawa ya yi abinda gashi nan yana ba labari ba kuma gashi da kafansa kuma sai ya ce wani irtifa'i bi ibrahim hatta kana adwala min aljibal kama ya ati dhikruhu fi suratul hajj insha Allah kuma in mun zo suratul hajj za mu bayani ne kike wannan dutsen da mutum zai ce to ya aka annabi ibrahim ya ƙi gine ƙaba alhali ga abin da ya taka abin da ya taka gashi dan bisan shi amma kaga ƙaban tana da bisa to ya aka yi kenan to shi shi ainihin dutsen ne yake ɗaga shi sai ya ɗaga ya in bai farko sai ya sauko da shi aka yi rikai amma mun zo sura ta hajji za mu karanta wannan labarin ruwayan cewa shi makama ibrahim ya kasance yana ɗagawa da ismail ya sauke shi to hajjar aswad fa ta ina ya zama aya saboda abinda ya bayyana daga gare shi a hannun annabawa da ausiya na abubuwa masu ban al'ajabi dangane da hajar al'aswar wasu za mu ambata insha Allah a wani wuri ba komai da mu faɗa ba nan amma lokacin yi ana bai karatu ta zo za a faɗa a wani wuri an misali akwai lokacin imam zainul abidi akwai wanda ya ja da shi akan imama mutane suna ganin ibn hanafiya shine liman sai ci aisa sauran abu mu je hajarar aswad da ya yanke mana hukunci ya ce wa imam sai aka je hajarar aswad ya furuci ya ce imam zai mai abu ne imam shi ne mazajin wawi da ya daban daban akan hajarar aswad ya sharar da bagabbar to da kuma rashin ɗa'an wanda ba ma'asumi ba da ya nasabta shi ba a mahallinsa ba tunda kaga da annabi ibrahim ga inda ya aje shi nan isma'il ya bar shi haka nan yake sai jahiliya laraba suka ɗauka suka kawo shi sai annabi ma'asumi ya ɗauka ya je ya aje shi a inda yake to sai wani ya zo ya ɗauke shi ya mai shi wani wuri to mun sani ne kun ba masu ne bai wannan ya nuna maka ayan wane ne shugaba waye waye ake waye ake bi to yace kuma hajjin isma'il ya aka yi zama aya yace saboda an saukar da isma'il a muhallin da ba wa kamar yadda alkurani ya ambata na na aji iyali na a wuri gairu ne bar inda bai tafi haram sai gashi Allah ta'ala ya kukuro da mun sa aita asalin da da bayan bayan annabi kafin ya tada gini Ibrahim alayhi salam ya je ya aje iyalansa a wurin a wurin da ba tsiro ba ruwa aka ce hajar mahaifiyar ismail yana karami ta ga ba ruwa ta kai ta komo ta hau safa ta hau marwa tana neman ruwa sai allah ya ɗuɗɗugo da ruwan zamzam sai gashi muhalli ne gashi busasshe amma kuma yana zoma to kaga aya ne da sauransu da sauransu an ce ainihin isma'il lokacin da ya zo za a wanke masa kai ne ya ɗora ƙafafunsa a kan dutse sai ya shaida ababansa ta ita mara akwai wanda ba amma dai mukamman ibrahim sanannen abu ne cewa ibrahim ne bai kan hauni ya gini daga nan sai wannan kuma ko shi ma zai ma zai ma fito haka ya ce to ah ya za a yi rika hawan har ya dora wancan dogarin sama amma za mu karanta wannan da sanin cewa shi dutsen ke ɗagawa da shi amma ko baka ga wannan ba dai shi dai yana nan da da shaidar kafar isma'il an a shaidar kafar ibrahim alaihi salam yana nan a cikin kafi daga imam bakar alaihissalam ya ce kana mawdu'in da zai wani abu ibrahim inda jidarar baiti falam ya zar hunaka hatta awwalahu ahlul jahiliya ila makanin da biyu fihi yau ya ce shi inda makamu ibrahim yake inda annabi ibrahim ya aje shi a bangon ƙaba ɗin ne bai gushe ba yana nan har lokacin jahiliya suka ɗauke shi ganin suka da da shi inda yake falon ma fata Allah fata fata fata nabi sallallahu alaihi makkata raddahu ila al-mawdi'i alladhi wa'adahu ibrahim alaihi salam yayin da muhammad sallallahu alaihi wa alihi annabi sallallahu alaihi wa ya ba shi budi a makka ya ci makka ya shiga da nasara sai ya mai da shi inda ibrahim alaihi salam ya aji shi falam yazal hunalika ila an walla umar ibn al-khattab bai gushe ba yana nan har umar bin hattab ya zama habiba fasa alan nasa man minkum ya arhum makanan da bai kana fihi maqam waye a cikin ku ya san inda maqam din ne yake a da fa qala rajulun ana qad ahastu miqdarahu bi nasa'il fa huwa indi yace sai wani mutum ya ce ni ne na auruna tsawon tsakanin shi da ƙaban da wani wata igiya kuma igiyan na nan tare da ni faƙala fa'ad ta'tini bihi sai kawo mini shi fa'atahu bihi faqasahu thumma raddahu ila dhalika al-maqam ya kawo mishi wannan igiya din ya gwada ya ɗauko ajar din ya koma da shi inda yake ومن دخله كان amina wanda ya shige shi ya zama amintacce wato wanda ya shige ya shige shi yana cikin aminci ya shiga ya shiga ina mata ko ya shiga haramin masallaci kuma ya aminta ta ina ta ina ya zama amintacce tun da askarawa na na kamu a cikin wurin su damu ko mutum su je su kulle shi to ta ina mutum ya zama aminin mene ma'anin wanda ya shiga ya ma'ani a cikin ilanin shari'a daga imam sadiq ya ce ma abu hanifa ba ni labarin faɗin allah ta'ala man da halahu kama amina a ina ne man da halahu kama amina abu hanifa sai ce ka'aba ne sai ya ce masa kasan hajjaj bin yusuf yayin da ya sa mun je niki mu je jewa akan ibn zubair a ka'aba ya kashi ya kama shi kuma ya kashe shi alkana amin kun san hajjaj ya sa ya sa majejewa a duwatsun da ke bayan garin maka ya harbi ka'aba din ya baje ta sau biyu suna bani umayya suna baje ka'aba bajewa sosai ya kama ibn zubair aka ce lokacin da hajjaji ya sa manjani ya ce su harba manjani da wuta su harba ƙaba su masu harba suka ce ƙaba za mu harba sai ce waye waye waye amir ni ko kai ya ce in laifi ne ni ne ke da laifi gobe kiyama harba na ce to ka je da ake bin sarki musulmi ko an je lahira ba ku ya kama abdullahi bin zubair ya kashe shi ya sagala gawa ya aka rataye shi yana biyu to shine imam jafar sa da ke tambaya abu hanifa da ya ce ina ne man da haɓar kwa da wani kwace ya ce ai kawa ya ce to hajjaji da ya je ya sa manjini iya harba ya kama ibn zubair ya kashe shi to sai ya ce mishi kana aminan biya fasakata sai abu hanifa ya shudu to wasu ila alaihi salam an aljawa sai ka ce to naka ne me ma'anan kana amina sai ce kala man baya a ka'imana da khala ma'ahu wa masa ala yadayhi wa da khala fi uqd asabihi kana amina ka gani kaga ashe amana din na wanda na itikadi ne wato za idan ka kyakkyawan itikadi ne zai sa ka aminta daga azabar Allah ranar lahira amma in ka shiga ka aba askare kama ka ba an ce amina ba aka yi gurin kamun to an ce maka ma'anarsa kenan an karyata Allah ya ce man da halahu kana amina kana ganin Allah ya karya ke to kaga da mutum farko bayanan rufin azabi ne ba zai iya cafkan ka ba ga azabi ne na ji an rusa ka'abar ma ban nan an rusa ka'aba a lokacin mulkin banu umayya har sau biyu lokacin wannan wannan musuru saboda ɓannan da ya yi mutane su karkace mishi musuru wai sunan shi musulun ne wai sunansa musulun bin ukuba haka wai sunan shi da ya ɓanna ɓannace ɓannacen da sai suna ce mishi musulun bin ukuba shi ma ya je ya baje kawo to lokacin yazidu ɗan mu'awiyar sannan kuma lokacin abdulmalik bin marwan ya tura hajja shi ma ya baje ƙawa lokacin da wannan musuluf ya baje marwan bin hakam ya sake gina a ya ƙara ya ƙara faɗin ƙaban ya haɗa da hijir ismail daga baya suka koma da shi yadda yake kuma wannan kuma lokacin yazidu kuma aka sake bajewa ana cikin hakanan bayan sun baje kaba suna kawai sai labari ya zo shi yazidu ma ya mutu alhali ya hawo ne ya ce ba kuna tunkawo da kabawa kun ce wai tana da tsarki to zan ji zan hau kanta in sha giya in gatsiya to akan za shi maka ya hau kan kaba ya sha giya ne allah ya jefa masa masiba ya mutu a hanya yasa ko gawan yazidu ba wanda ya gani kura da su ya ga barewa kusan in iza ya ga barewa ne za a tafi sai ya hango barewa ya yi kuma mana mala'ika ne za a saman barewa a hudu ya ga barewa ke kya sai bi ta abuja sai tana ta gudu tana gudu har ta yi na nausa daji da shi to shi kenan aka nemi sarkin musulmi aka rasa dogarai aka bazu duk aka zuba can sai ga doki ya dawo da ɗan guntun dan dan nama dan kit na kafa a jikin likafa da kuma jini da dan dan algash riga mai kankan kalkali haka dan kyalle mai dan kalkali ragowar sarki sai doki yana haki su aka zawa ko hanji ko hanta ba su samu rabon kura inda ya ce bayan da ya tafiya ya gaji kishi ya kama shi barewa ko taɓa ce sai ga wata rumfa sai ya je sai ga wani tsoho ya garanda da matsaya ya ce ya bashi daga wannan ruwan sai mutum ya ce ba zai bashi ya ce ka san yawa fa ya ce kai ne wani ya ce ni ne amirul mu'minin ya zai dubin ma'aure sai mutum ya ce makashin husaini sai ya daga sanda da ya daga sanda shi dokin sai ya firgita sai ya zabura sai ya tafi da sarki musulmi ya dinga suko tun yana suko aka har ya faɗo kafafunsa suka makale a alikafa doki ko bai tsaya ba kan ya gutsure hannun ya bantare hanjin ya baje wannan yanin sai dan guntun kafa aka samu yana haki ba wanda ya ce maka ga kabarin yazidu saboda ko dan guntun kafan ma ba inda za su zai je hau kaba ya sha giya ya gatsiya wannan shi ne mutane suke kaddarawa suke tsarkakewa har suna cewa yana daga cikin wanda addinin musulunci ya ɗaukaka a zamanin su Allah ya sauki to shi ke sai yake ce masu to in ka ce wannan man da halo kana amina shine wannan to ya aka yi shi wannan bai bai- bai zama aminci sai ce to kaji ma'anarsa a ci- a cikin majima to na ganin zan bar batun kana aminin din nan ma dora nan gaba insha Allah saboda akwai akwai magana da dan yawa akan man da halahu kana amina din an kaɗan zan kawo muku daga ciki amma sai gobe insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi zahir Allah ka gana da mu abin da muke karantawa ka shirye da mu da shirin da ke ciki ka ba mu ikon aika ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نرغب اليك في دوله كريمه تعز بها الاسلام واهلها وتذل بها النفاق واهلها وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامه الدنيا والاخره اللهم ما انكرنا من الحق فعرفنا وما عرفتنا منه فحملنا وما جهلناه فعلمنا وما قصرنا عنه فبلغنا واهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك فانك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه